أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muka gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine wato zamanmu ko majalisinmu ko darasinmu na 218 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi za mu tashi ne wato a cikin suratu wato farkon suratu shura domin mun kai karshen suratu fusilat wato a darsin da ya gabata a cikin littafin asilatul qur'an al-majid suratu shura mai tahqiqin wani littafi sheikh mustafa al-adawi sai sa number 1 kenan in ka diba kasa zaka ga number 1 yace gashi abin da yazo a karkashi kenan ishtaharat tasmiyatuha inda salafi sunanta ya shahara a wajen salaf hamim ain sin qaf وكذلك ترجمها البخاري هكذا الإمام البخاري يجي تبابي في كتاب التفسير أتكل التاف تفسيري والترمذي وده إمام الترمذي في جامعه أتكل التاف ساء الجامع وكذلك كما كما هكذا سميت أكسن يامة سونا في عدة أتكل التفايك من داما من كتب التفسير نرجع أتكل التفاهم تفسيري وكثير دكما لتتفاهم أسود من المصاحف نا القرآن كنا أكربوتها وتسمى أنا كرنت سورة الشورى سورة الشورى بالألف واللام ده ألف واللام كما قالوا كما يدى سكتي سورة المؤمن كنا سنك إضافة ألف واللام كنا وبذلك ده وانا نسميت في كثير من المصاحف أنك سنجامتا سونة كن ديوة ده كن واتو القرآن هكا أكي ربوتا متا والتفاسير ده كما تفسيري وربما قالوا kuma tana yi wani lokaci su ce suratu shura bidunil alifi wa lamin ba tare da sun kawo alif wa lam ba hikayatan li lafzil qur'an kamar su an kawo shi ne akan ba da labari irin yadda alqur'ani ya kawo lafazin don ya ce wa amruhum shura bainahu wa tusamma kuma ana kiranta suratu ayn sin qaf biduni lafzi hamim ba tare da an kawo hamim ba li qasd al ikhtisar an yi wannan dan saboda a takaita magana walam ya'uddaha في الإتقان كنا إمام السيوطي أتكلم للتافن سا الإتقان في علوم القرآن بيلسا فاتبا في عداد السور أتكلم سوروري وأن دسوكي كل السافن سورورين دا ذات الاسمين وأن دسوكي دسونا بيو فأكثر كوفي بيو ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تسميتها بيتبت بدك منزا الله صلى الله عليه وسلم سوننتا an gane ko yace alifun ha'un bi ma'ana magana ta tsaya kinan intaha min at-tahrir wa tanwir daga cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo shi irin wannan kenan yana nufin bai samu wani nasi ba wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta suratu shura kai tsaye shi ne abin da yake nufi suratu shura ya kira ta da kansa amma dai kasancewa sahabbai sun rubuta shi wannan ya nuna cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu shi domin ba a cewa ijtihadi ne suka yi sun kai ijma'i akan haka wannan yana daga cikin abin da mun ce ko da dai sunan alqur'ani kamar cikin alqur'ani dai dai suna surayen surori suka so to ai sahabbai ne suka zo suka rubuta kuma bai yiwa su yi ijtihadi su su saka abin da wato bu same shi daga wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kidan wannan ya isa zaman to sanadi ne na sunayen surori kasancewa shi an same shi a cikin wato alqur'ani wallahu ta'ala a'lam mas'alar da za mu tashi a kanta mas'ala ta 977 malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kai fa ƙala ta'ala ya aka yi Allah ce ka zalika yuhi ilaika kama haka ne Allah yake maka wahayi wa ilal ladina min qablik da waɗanda sun ka gabace ka suratu shura aya ta uku bi lafzil mudari'i sai Allah kawo fi'ili mudari'i yuhi wal wahyu ila man qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ko zuwa ga waɗanda sun ka gabace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madin abu ne wanda yake ya shudi to an ce yuhi fi'li mudari'i yadullu ala al-hal aw al-istiqbal yana nufin ana yi yanzu ko zuwa gaba za a yi to amma an ka kawo mudari'i kuma annabawan su daga sun shuɗe kuma yanzu ba za a yi musu wahayi ba to me yasa an ka ce yuhi ilaika malin yace to qulna za mu ce qala az-zamakhshari imamu az-zamakhshari ya ce qusida bi lafzi al-mudari abinda ake nufi da lafazi kenan na mudari'i na fi'ili mudari'i wato kaunu zalika adatan ana nufin wannan al'ada ce wa sunnatallahi kuma sunna ce ta Allah ta'ala madaukakin sarki ma'ana abu ne wanda ya gudana a cikin sunna ta Allah ba ana nufin sunna ba irin wannan ta kai arwalla a ce abu kaza farilla ne sunna domin Allah ba ya arwalla balle a ce ko yi sallah balle a ce Allah ya aikata sunna na ana nufin al'ada ce al'amari ne yadda ka Allah yake gudanar da al'amuransa kamar yadda ce sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina malin yace to wa hada la yujadu fi lafzil madi in an kawo fi'ili madi to ba zai kawo wannan ma'ana ba ta nuna abu ne wanda yake al'ada ce wanda yake gudana yau da gobe qultu mai tahqiqin wanda mai wannan littafi yace kiran shi wato Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi wa yahtamilu kuma yana iya daukan ma'ana an yakuna abinda ake nufi bi itibari wad'il mudari'i mawdi' al-madi a dauke cewa an kawo fi'ili mudari'i ne abinda yana nuna ana yi yanzu ko ko zuwa gaba za a yi amma ana nufin abu ne wanda yake ya shudi kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa qul qul lahu yuhyikum ku ce kace Allah zai rayar da ku Allah ne ke rayar da ku aljafiya kenan ana rufin Allah ke rayar da ku ai Allah ne ya rayar da ku don can da babu ku Allah ne halice ku ya samu ku rai aw bi idmari wa auha ko ko a tafi cewa a'a an shafe kalima ta auha kenan da anka ce kazalika yuhi ilaika wa auha ila alladhina min qablika sai anka shafe wa auha ila alladhina min qablika kenan an shafe auha Allah ne kuma yayi wahayi kina hakan za a tafiya domin su annabawan su daga sun shuɗe kinin fi'ili mudari bai dace da su ba ko a kaddara musu ko ko a nuna a al'ada ce ta Allah yadda Allah ya yake wahayi gare ka haka ne da masu ma annabawa da suka gabace ka yi al'adar yi musu wahayi kinan ba wani abu ne ba ƙarya bace ba kai ne farkon annabawa ba da ake cewa kai ka kirkiri ƙarya domin Allah ya ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kace ba ni ne farkon manzanni ba kenan dan haka dan nazo da annabta ba za bai dace a ƙaryatar da ni ba na fata an fahimce ni wannan shi ne abinda wato malin ya kawo kuma ko da annabi na farko wanda ya zo ai Allah na bashi mu'jiza kenan ko da ma ba kasance shi ne ko shi ne na farkon to ai akwai mu'jiza take nuna cewa shi shi annabin farko ya zo da gaskiya daga wajen Allah dan kan wani ya rabe da wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 900 da wato 78 malam yace fa in kila idan an kace ila ma za yarji'u ad-damiru damiri da anka kawo ga wani abu yake komawa fi qaulihi ta'ala inda Allah ce yazra'ukum fihi Allah yana halitta ku a cikin sa an gane ko to kenan ai yukthirukum Allah yana yawaita ku yawaitawa ta fuskar halitta wa qila wadansu malamai suka ce yakhluqukum Allah yana halitta ku wa qila wato yu'ayyishukum fihi Allah yana rayar da ku a cikin shi to shin damirin nan na fihi kan me yake komawa malam yace kullu zamu ce ma'anahu abinda ake nufi fi hada tadbir a cikin wannan tadbiri tafiyar da al'amurra aw fil ja'li ko ko a cikin wannan sanyawa al-mazkur wanda Allah ya ambata an gane ko domin ya ce wato fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja sai ce yadra'ukum fihi kinan damirin fihi ko ya koma zuwa ga ita halittar ko kuma ya koma zuwa ga at-tadbir ko ya koma zuwa ga ja'ala lakum min anfusikum azwajan kina Allah yana halitta ko ta fuskar mace da namiji tan ne ake samun haihuwa malam yace wa qila wadansu malamai sun ce fihi yana kuma ne zuwa ga firrahimi alladhi dalla alaihi dhikrul azwaj yana kuma ne zuwa mahaifa domin an bace namiji da bace to kinan ko in sun sadu maniyin su zai hade ne a cikin mahaifa kinan zamiri yadra'ukum fihi Allah ya halitta ku ne a cikin mahaifa duka wannan babu matsala a ce Allah ya halicce ku a cikin mahaifa dama cikin mahaifa ake tara halittar dan adam ko ko a ce Allah ya halicce ku cikin wannan sanyawa ma'ana al'ada ce tashi ta wannan ja'alutin don ja'ala lakum min anfusikum azwajan sai da halicci namiji da mace to ta wannan alaka ce yake samar da ku ko kuma a ce a fi hadha tadbir domin cikin tafiyar da al'amuran ne Allah ne ke tafiyar da al'amuran har a samu namiji da mace har su sadu har a samu mani ya shiga cikin mahaifa sannan Allah ya halitta duk babu wani wato iskali a waɗannan fassarorin amma ana son ka gane inda damirin yake komawa dan saboda kada a zo ma da tambaya ka rikici wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 979 malam yace fa in kila idan aka ci kaifa qala ta'ala ya ake Allah ce laysa kamithlihi shay ba abin da yake kama da Allah suratu shura aya ta 11 wa zahiruhu to yan ka kalli zahirin shi yaqtadi ithbat al-mathal kamar yana hukumta ya nuna cewa ya tabbatar da akwai tamka wa nafil mathali wa nafil mathali mathali kuma a kore tamkar tamka kama yuqalu kamar yadda za a ce laisa ka dari zaidin dawun babu wani gida mai tamkar gidan zaidu kinan ya nuna zaidu yana da gida to fa innahu yaqtadi do irin wannan yana hukumtar da an gane ko wujudu addari li zaidin kinan yana hukumtar da akwai gida ga zaidu tunda an ce babu gidan babu irin gida babu gida irin na zaidu kenan zaidu na da gida to an ce laysa ka mithlihi shay shi bai da tamka wanda ke tamka da shi kenan kamar an tabbatar mishi da kama malik yace to kulna zamu ce fihi wujuhun akwai amsa ahaduha na farko annal masala fi lughati al-arab shi misali a cikin yaren larabawa kinayatun an zati wani lokacin suna cewa tamka suna nufin zatin abu wa minhu qawluhum daga cikin shi irin wannan akwai fadar su larabawa misli la yuqalu lahu kaza ni iri na ba a gaya mishi irin wannan kiran ma'ana nufin ni ba a gaya mai irin wannan wa mithluka la yaliqu bika kaza irin ka bai dace ba ya aikata kaza bai dace da shi kaza ma'ana nufin kai bai dace kai irin wannan ba yace fa ma'anahu laysa ka huwa shay'un babu wani abu tamkar Allah ake son a ce to wanda kuma fadar cewa ni iri na ba a gaya mai kaza irin wannan in babi ne na alfahari to wannan kuma Allah baya son masu alfahari in kuma ana son a walakantar da mutum da aka gaya mai wannan yana iya cewa to shi irin sa ba a gaya mai wannan saboda bai dace a gaya masa ba wallahu ta'ala alam asani wadan sun ka tafi na biyu amsa ta biyu sun ka ce annal kafa ita kafun za'idatun an kara ta ne littakidi don karfa ma'ana ma'ana ba ana nufin ba wato an kara wani abu cikin alkur'ani amma ana nufin ta zo ne don karfa ma'ana wal ma'ana abinda ake so laysa ka mithlihi shay an gane ko babu wani abu tamkar Allah laisa kenan misluhu shay'un babu wani abu tamkar Allah kenan sai zaman to kafin kinka ba an kara ta ne dan karfafa ma'ana wa athalithu amsa ta uku wasu sun kace anna masal kalima ta masal za'ida ita ce an ka kara an gane ko dan karfafa ma'ana kullum muna kara wannan domin cikin Qur'ani ba a ce akwai abin da an ka kara fayasirul ma'ana sai ma'ana ta koma laisa ka huwa shay'un babu wani abu irin Allah kama marra fil wajhi al-awwali kama yadda ya gabata a cikin amsa ta farko kenan da an ka bayar wal farqu bainal wajhaini to kuma bambanci tsakankanin waɗannan fuskokin da an ka ce irin shi ya gabata kenan cikin na farko annal masala ita kalima ta masal fil wajhi al-awwali a cikin fuska ta farko da an ka faɗa an gane ko kinayatun anid zati kina ana nufin zatin Allah zati ake nufi kenan da an kace laysa ka mithlihi shay ai laysa ka zatihi shay'un babu wani abu mai kama da zatin Allah in ku babu inda zai kama da zatin Allah kenan sifofin sama da maganganun sa da aikin sa ba abin da zai kama da su wa fil wajhu ath-thalith aka amsa ta uku za'idun matruhun akwai abin da an ka ƙara ka annahu lam yuzkar kamar dai ba ambace shi ba kenan can cikin na farko ba ana nufin babu abin da an ka ƙara kamar amsa ta farko da an ka ce wato kinaya an zati kenan kamar babu abin da an ka ƙara cikin lafazi ko ma'ana amma amsa ta uku ana nufin kamar an ƙara wani abu ne kenan ta fuskar ma'ana ne an ka ƙara shi ana iya a cire shi wato ta fuskar lafazi ba dole bane sai an kashi amma sai aka kawo shi don ƙara ma'ana shi yasa sai bambanta maka waɗannan amsoshin mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 980 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace illal mawaddatu fil qurba kina inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kace yace makafirai qul la as'alukum alaihi ajra ni bana tambaye ku wani abu ko a ce yace ma al'umma sa bana tambaye ku wata lada illa al-mawaddatu fil qurba sai soyayya fil qurba ta kusanci walam yaqul bai ce ba illa mawaddatu al qurba sai soyayya ta kusanci amma sai ce fil qurba a cikin kusanci ai al qaraba na ana nufin kusanci na yan uwantaka na zumunci aw illa al mawaddata lil qurba bai ce ku ba soyayya lil qurba dan dangantaka ta da ku sai kawo fi to me yasa bai yi idafa ba yace illa mawaddatal qurba kuma me yasa bai kawo lam ba yace illa al mawaddata lil qurba sai kawo fil qurba malai yace kulna za mu ce ja'alu mahallan lil mawadda sun sanya ma ja'alu sun sanya mahallan lil mawadda wuri ga soyayya wa maqarran laha kamar kuma wurin tabbata gare ta lil mubalaghati don saboda kai matuka wajen magana ka annahu qala kamar dai sun ce illal mawaddata sai soyayya as-sabitata wadda ta tabbata al-mustaqirrata wadda ta tabbata fil qurba a cikin kusanci kenan dai kamar kusanci in an ce abu na abu ne kaga tana yawa kamar suna tare ko ba tare suke ba in an ce don abu kina an nuna don shi za a yi amma an ce abu na cikin abu to ai an kari domin abin da ke cikin fiddo shi yana da wahala kinan kamar an siffanta yan uwantaka abu ne wanda yake an ɗauke shi zumunci an sashi cikin wani abu an kulle kinan rabo su za ta yi wahala kama yi ƙaru mallin yace kamar da ake cewa fi ali bali fi ali fulanin mawadda a cikin yan uwan wani ko family dinsa akwai soyayya wali fihim hawan cikin su ina da su wa hubbun shadidun da so mai tsanni to ka yafi ka ce ina son su in ka ce so na yana cikin su to yafi ka ce ina son su domin an ce abu ya shiga ciki magana ta kare domin ka ce ina son wani ba ɗaya daga ce ƙaunar wane ba tana cikin zuciyata to in kace tana ciki nan ta samu wurin zama kamar haka ne ake son a bambanta tsakankanin su wallahu ta'ala alam kuma an kawo bayanin cewa nan yan uwantaka da ake nufi da aka ce illal mawaddata fil qurba akwai maganganu na malamai wanda mun tako wannan wato inda a cikin wannan mas'ala a cikin suratul shura cikin dafu ihamil tirab da yace illal mawaddata fil qurba nan ba ana nufin soyayya da za su yi mishi ba in su yan uwansa ne wanda ba su musulunta ba ba ana nufin wannan biyan shi ne suka yi ba domin wannan ba lada ba ce domin soyayya kowa dan uwa kowa yana son dan uwansa ko da musulmi ne ko kafiri ba ana za su bashi taimako irin da suke ba ko ne dan uwansu taimako ko kuma na illa mawdatu fil qurba mutane su so yan uwan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke musulmi wanda kuma Allah ne ya ce su so su domin mumini Allah ya umarce shi so mumini kenan kuma ballantana ba mumini na gidan manzo sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ba lada ba ce ta wato isar da wato sakon da Allah ya umarce shi mai so da ya koma cikin suratu saba a cikin dafu ihamil tirab an ayatul kitab mun kawo wato wannan mas'ala a karkashin wato mas'ala ta 140 wato da takwas a cikin littafin dafu ihamil tirab mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 981 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin dalilan da ke nuna akwai Allah ko kudrar Allah da karfin Allah khalqus samawati wal ard halittar samai da kasai wa ma wasa fihima da abinda Allah ya yada fihima a cikin jinsin samai da kasai tunda an ce as-samawati wal ard min dabbatin da dabbobi malam yace wa dawabu ita ko dabba inda ma hiya fil ard faqat a cikin kasa ne ake samun ta tunda an ce dabba ya dubbu abinda ke tafiya al ard akan kasa malam yace qulna za mu ce fihima da anka ce fihima a cikin aya bi ma'ana fiha a cikinta ake nufi kidan domiri ne na mutum biyu amma mutum na abu biyu amma abu guda ake nufi malin yace bi itibari itlaqi lafzi tafniyati domin an yi itlaqi an yi amfani da kalima ta biyu alal mufradi amma ana nufin daya kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wataala yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan aw ta qira'a yukhraju minhum al-lu'lu'u wal marjan ana fitarwa minhuma daga waɗannan tekuna guda biyu al-lu'lu'u lu'lu'i wani sinadari ne ko mu ce wato abin nan na ado kayan ado ne da kawa wal marjan da marjani shi ma abu ne da kawa yace to wa inna ma yakhruju ko yukhraju a wata kira akin da muka ce yukhraju wa inna ma yukhraju ana fitar da shi ne min ahadihima daga ɗaya daga cikin su wa huwa al-milhu shine teku wanda akwai gishiri a cikin sa ruwan su suna da gishiri kenan wa qila an gane ko to waɗansu sun tafi akan wannan ra'ayi to amma zance mafi inganci min humanan daga tekuna guda biyu da waɗanda ruwan shi suke da gishiri da waɗanda ba su gishiri duka ana fitarwar lu'ulu'i kamar yadda malamai suka ce wannan shi ne zance mafi inganci kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya tafi akan wannan ra'ayin cewa duka teku biyu ake nufi kuma yanzu ma ilimin zamani da aka dauka an gano cikin dukkan waɗannan tekunan guda biyu ana samun lu'ulu'u da marjan bincike kenan ya tabbatar da wannan kina sai zaman to minhuma yana nan akan asalin sa wato daga cikin su ne guda biyu ina fata an fahimce ni wannan shi ne abinda malamai suka tafi to kenan sai zaman tona ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo anwa khitabul qur'an ka duba kaga irin nau'uka daban-daban kaga wanda kuma malamin samu dacewa a cikin wanda kuma tana yiwa yayi kuskure ban ce dole sai ka karbi duk abin da ya faɗa ba Wakila waɗansu malamai suka ci da an ka ce fihi ma ɗin nan innal mala'ikata su mala'iku lahum dabibun suna da dabib in an ce dabib kamar tafiya ne wato a saman kasa suna dan taka kasa kadan kadan ma a tsairanihim tare da cewa suna fira ne ayyudan kuma sai zaman to kamar kaza lokacin take sun ta tashi wani lokaci kafin ta tashi sai ta taba gudu sannan kuma ta daga kinan wannan tafiyar wa hum mabsusu da fis sama'i kuma su mala'iku an yada su ne a sama ma'ana halitta su a sama suke suna rayuwar su wa yu'ayyidu dhalika abinda yake karfa wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a bisa doron kasa to nan fil ardi in muna nufin ba a samun dabba sai bisa doron kasa sai zaman to nan fil ardi ta'kidi na in kuma muna nufin a'a ana samun dabba ko ba bisa kasa ba sai zaman to nan fil ardi ana nufin dabban da take tafiya akan kasa ita ake magana akan ta bai hana a samu dabba a sama domin ya ce wa ma batta fihi ma min dabba malam yace to fa taqyiduhu bil ardi abinda yasa Allah ya taqyidi da kasa ya dullu ala wujudi dabbati fi ghairi al-ard yana nuna ana samun dabba ma ko ba bisa doron kasa ba min haythu al-mafhum ta fuskan mafhumi domin ya ce fil ardi ta kasa kina akwai ta sama wasu kuma sun kace a fil ardi ta'kidi na don haka babu dabba in ba bisa doron kasa ba to amma dai zahirin lafazi ya fi nuna cewa akwai dabba har wato a sama kenan wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 982 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qaddama subhanahu wa ta'ala ya akai Allah ya gabatar subhanahu wanda yake ya tsarkaka wa ta'ala kuma ya daukaka al-inatha ambaton wato lafazi na mata kenan ala dhukuri akan lafazi na maza fi qawlihi ta'ala inda Allah yace yahabu liman yasha'u inathan Allah yana bayar ga wanda ya so inathan ya'ya mata wa yahabu liman yasha'u dhukur kuma yana bada mazaje ga wanda ya so sai fara da mata kafin ya zo ga maza kaga yahabu malaman sarfu suke cewa in fi'ili mudari ya zamanto harafin shi na uku fatha ne yaf'alu to ba a shafe wawun amma nan ya ce ya habu kuma bai ce ya habu ba an gane ko to waɗannan sai ka koma cikin wato kadiba ka gani tudda ba kasra bace me yasa to aka kawo shi sai sun ka ce huruful halqi da kuma wato huruful isti'la huruful halqi harufa shidda da huruful isti'la ko huruful itbaq huruful itbaq da sadun da dadun da ta'un da ba'un da huruful halqi da alhamza da ha'un ha babba kenan da kuma ainun da wato ha'un da ghainun kuma da kha'un wadanda harufa guda shidda su yana yiwa ko da fi'li yana da fatha a shafi wawun kadiba cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustad ad-doktor Abdul Usta na kasar Libya ko kuma saulil littafin sarfu zaka ga wannan bayani al-muhimmu dai me yasa aka fara ambaton maza mata sannan an ka ambaci maza ma a taqaddumihim alaihinna tare da cewa mata sun gabaci maza ba ana nufin a namiji yafi mace ba a wajen halitta sai da Allah halicci namiji sannan ya halicci mace ba shi ke nuna duk mata sun duk maza sun fi mata ba domin Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum thumma raja'a sannan kuma sai Allah ya sake dawowa wajen bayani fa qaddamahum sai Allah ya gabatar da maza alaihinna akan mata to kaga nan tambaya ce yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur sai ce aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha bai ce aw yuzawwijuhum ba inathan wa dhukrana to me yasa an kai wannan walima nakara al inatha to dan mi kuma ya kawo mata inathan babu alif wal lam wa arrafa dhukura amma kuma sai ya kawo maza ya ba su alif wal lam kenan nan ana son a san balagatu taqdimi wat ta'khir da balagatu tankiri wat ta'rifi malin ya ce to kulna za mu ci inna ma qaddamal inasa abin da yasa an ka gabatar da ambaton mata farko li annal ayata domin ita aya inna ma siqat an kawo ta ne saƙa ya suko an kawo ta li bayani azamati mulkihi don a nuna girman mulkin Allah wa nafazi mashi'atihi da tabbatar nufi na ubangiji wa annahu fa'ilun ma yasha'u cewa shi Allah yana aikata abin da ya ga dama la ma yasha'u abiduhu ba abin da bayan shi suke so ba fakana zikrul inafi sai ambaton mata ya kasance allati waɗanda sun kasance waɗanda su ne min jumlati mala ya sha'uhu abiduhu abinda bayan shi ba sa so waɗansu daga cikin bayan Allah kenan aham shi an mafi muhimmanci ko ko a ce dan yakar al'ada ta larabawa domin an kafa musu da a jahiliya ko a wadansu kabilu sun kasance suna kasance su kashe mata yaya sun kasance suna kasance kashe 'ya'yansu mata inda Allah yake cewa وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أتكن سورة الزخرف abin da suka buga ma Allah misali shi sun ce mala'iku ya mata na Allah ne to kanin kinaya ce akan mata a cikin suratul nahl sai bayyana shi qarara wa idza bushira ahaduhum bil unsa to kaga dai wancan lokaci sun kasance suna kashe yaya mata a lokacin jahiliya kuma ba a ba su gado kuma ana gadon mace a mayar da ita matsayin gado amma duk musulunci zai ba su wannan gata ya ba su gado ya kun nuna kuma ba a gadon su kuma mace tana mallaka kuma tana da izinin in ta aure ta ce ba ta yi ta mayar da sadaki a yi hul'i ko ko in mijinta ya sake ta ta mallaki sadaki duk gashi nan Qur'ani ya bayyana haƙƙoƙin mata amma sai wani mutum ya zo ya ce a wai yana so ya nemi mata haƙƙin su ne shi dan kare haƙƙin dan adam ne to kai kai kai kai Allah sanin haƙƙin mata ne da haƙƙin yara gashi na cikin Qur'ani barjak koko dai turawa ne za su baka kuɗi don ka yaki addinin musulunci koko dai a'a abin da an ka faɗa musulunci in ya riga ya faɗa kafin turawa sun faɗa kafin majalisar ɗinkin duniya ƙur'ani ya shekara dubu nawa cikin duniya ba majalisar ɗinkin duniya ce za ta nuna mana da haƙƙin mata da haƙƙin yara suke ba in musulmi ya zalunci matar shi ko ƴaƴan shi kuma ba Allah ne ce ba haka musulmi na shan giya ba Allah ba Allah ne ce a sha giya ba to dan wani ya zalunci matar shi ko ɗan shi ba Allah ne ya zalunce shi ko ce ai zalunci shine yayi a matsayin shi da ɗan adam yadda kuma kowane addini ana samun masu suna saba ma addinan su to ai ba addinin su yake su yi ba ina fata an fahimce ni don haka danganta wannan yakar addini ne kuma in ka san aya ce ta faɗi wannan dan a baka abin duniya kai ya ka to kai baka dan ka da hakkin da adam bane dan ruguza musulunci ne kuma zaka fita daga musulunci in baka san wannan ba in kuma abin da kace faɗa kai ja baka sani ba musulunci ya ce daidai ne kai kace kuskure na to ka je kai karatu yana da kyau waɗannan ayyukan suna da hatsari ƴaƴan musulmi su shiga ciki su ce za su kare hakkin da adam su je su saba ayoyin alkur'ani su mutu suna matsayin ba musulmai ba su haɗu da Allah ba daidai ba Allah ya kyauta to malam yace kenan an baton matan shine sai ba abinda bayan shi suke so ba akwai wanda suna kyamar ƴaƴa mata amma alhali ko ba kyamar su ake yi ba malam yace to wal ahamu abin da yafi muhimmanci wajibu taqdim shi ya kamata a gabatar da shi ba ana nufin mata sun fi maza muhimmanci a wajen Allah ba a'a abinda Allah ya kaddara ya fi so shine ya gabatar kenan ko shine mafi muhimmanci shine abinda malam yake sun yace malam yace falan ma qaddama hunna lokacin da Allah ya gabatar da su a wajen ambato wa akhara dhukura ya jinkirtar da ambaton mata lidhalika ma'ana saboda wannan ma'ana tadaraka ta'khiruhum sai kuma Allah ya rishiki ambaton maza sai ya sake gabatar da su bai sake gabatar da mata ba a wuri na biyu don kaka sa tsammanin su mazan ba su da muhimmanci wa hum ahiqa'u bit taqdimi maza su ne sun kafi cancantar kenan ko sun cancanta ko mafi cancanta da a gabatar da su bi ta'rifihim sai an ka kawo musu ta'rifi an ka kawo alif walla ma'ana kenan li anna ta'rifa domin shi ta'rifi tanwihun kama akwai nuna muhimmancin abu kenan nuna falalarsa wa tashirun kuma da shaharar da abu ya zamanto ya shahara an san shi ka annahu qala dai kamar kace Allah ya ce ya habu Allah yana bayar liman ya sha'u ga wanda ya so alfursan mazaje baraji shine alfursan jam'in na faris an gane ko faris nan ba kasar faris ake nufi a fursan barde gwarzo namiji kenan alfursanul a'lam mazaje al'a'lam waɗanda suke ana sanannu an gane ko almashhuri da sun ka shahara alladina la yakhfawna ala ahadin wadanda ba su koyuwa ga kowa shi saka musu alif wal lam thumma a'ta ba'da zalika sannan sai Allah ya ba bayan haka kilal jinsaini haqqahu kowanne jinsi guda biyu na mata da mata sai ya bashi haƙƙin shi min taqdim wa ta'khir ya jinkirta shi gabatar da shi su mata ya kawo su ya fara da ambaton su inasan amma ya kawo su na kira su kuma za su ya ba su ya jinkirta su amma sai kasu ma'arifa aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan amma a ƙarshe sai kawo su dhukranan wa inathan ya kawo su na kira na kira amma kuma sai ya fara da ambaton maza kenan kuri sai bashi wato nashi farko ya gabatar da mata na biyu gabatar da wato maza kenan amma sai kawo mata ya ba su ta'rifi a na farko dan ya nuna maka ba wai dan ba su da muhimmanci ba malam yace to fa arrafa sai ya kawo ya sanar anna taqdimahunna kinan fa arrafa sai Allah ya sanar anna taqdimahunna gabatar da mata da yayi lam yakul li taqaddumihinna ba dan sun fi maza ba walakin li muqtadan akhar saboda wani ko li muqtadin akhar saboda wani abu na dalili na daban fa qala ta'ala sai Allah ce dhukranan wa inasan kina ce ayu zawijuhum ko ko ya hada mutun su dhukranan mazaje wa inasan da mata kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce inna khalaqnakum ya ku mutane kina a cikin suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane mun halice ku min wato min zakarin daga wani namiji ya kawo shi na kira ba dan annabi adam na kira bane a'a na annakiratu lit ta'zim da nuna girmamawa ga annabi adam wa unsa da wata irin mace ta daban wanda duk mutanen duniya wato da ta hanyar su suka fito ka kuma kenan dole asfanta su da girma suratul hujurat aya ta 13 wa qala kuma Allah ya ce faja'ala minhu zawjayn adh-dhakar wal unsa kina Allah subhanahu wa ta'ala ya halici dan adam daga digun mani faja'ala minhu zawjayn adh-dhakar wal unsa sai an ka sanya ma'aurata guda biyu adh-dhakar sai fara ambaton namiji wal unsa kuma sannan ya fara ambaton mace kenan ba yana nuna a ko ina zai gabatar da wato ambaton mata ne ba to wannan shi ne abin da malam ya kawo ta balaga me yasa aka fara gabatar da mata sannan daga baya aka gabatar da maza me yasa aka kawo sunan maza wato mu'arraf aka shi alif wal lam sunan mata ba aka shi alif wal lam ba wannan shine abin da malam ya kawo amma abin da zamu kara a karkashin wannan mas'ala shine abu na farko shine cewa da an ka ce ya habu liman yasha'u inatan wa ya habu liman yasha'u dhukur za ku ga lokacin jahiliya suna kyamar ƴaƴa mata shi yasa za ga wani lokacin wata mata daga cikin mata wani balarabi ake ba da kissar sa sai kasance baya zo ma wata matar shi wanda ke haihuwa ƴaƴa mata ƴaƴa mata daga baya sai kuma in ya zo ranar ta zo sai ya ketare to sai suna kawo baitutuka da take cewa ma balu abi hamza la yatina yabqa min al-bayt yabqa min al-bayt alladhi yalina ما كان الأمر في أولنا يعيب علينا ألا نلد البنين ما كان الأمر وتو في أيدينا وإنما ينبت ما يزرع فينا وسبيت تكاري وتما تاتون ألوك تنجاهلية شبا يزوى وجنت سبرت لا يوم أما تشيكو ينا غنين أما تأيبي ناكو سنة جاو مسألة كو أيبي كو أكاما سياكي كو كباسو يتمكن كان سكو لا ياكي يازو كو باسو يزوى سياكي سكاو كذا كو كو ديغا شنان ديو تنسو أبوه رسكي سورو كو أكاما سوجن ياكي سوزنباي to bauta kuma mace ba ita take da bautar namiji ba ala ayyati hal sai tace ma ba abi hamza la yatina me yasa me yasa mu abu hamza baya zuwa wajen mu an gane ko to har tana cewa ya'ibu alaina yabqa min albayt alladhi yalina yana zama a baitin dakin da kenan nan baitin rufin gidan kishiyarta ko kuma dakin kishiyarta yace ya'ibu alaina allani nalid albalina yana aibanta ba saboda ba ma haihuwar ya'ya maza ta ce to wa ma za ka bi aibin fina ko kuma za ka al'amru fi aidina wannan abu a cikin hannunmu yake ba wa inna ma wato nazra'u ko yambutu ma yuzra'u fina abinda an ka shifka cikin mu shi yake zuwa wai suke cewa maniyin namiji shi yake dauke da sinadarin da ke zama namiji ko mace ita mace kawai sinadarin da ke gare ta shi bai iya sarrafa namiji ko mace ina fata an fahimce ni kamar yadda hadisi ya zo idan ruwan namiji maniyin namiji ya rinjaye na mace wato ya zo saman sa sai a samu namiji idan kuma ruwan mace suka zo saman ɗa namiji sai zamanto mace za a haifuwa kamar yadda hadisai suka nuna lokacin da aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka diba cikin tafsirai daban-daban karkashi inda aka kawo asa inda yahuda suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah ka diba cikin tafsirai daban-daban ka diba cikin tafsirin da suka kawo asar zaka ga wannan to abu na biyu wanda za mu kara kira wanda yake nuna cewa ashe haihuwa ƴaƴa da mata da duka na Allah ne sannan kuma abin da kamata mu gane bai albarka ake ni ba shi yasa zakariya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba sannan haihuwa da yawa ni'ima ce ta Allah kaga yace ya habu liman yasha'u duk inda Allah yake zancen ba da ƴaƴa sai ce yana bayar da baiwa ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur zakariya yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya tsarkakakka bai ce Allah ka bani ƴaƴa maza ba bai ce Allah ka bani mata ba Allah bai ce Allah ka bani masu yawa ba bai ce Allah ka bani ƴan kaɗan ba a'a sai ce ka bani zuriya tsarkakakka kenan kawai abin da za a roƙon Allah shine masu tsarki amma sai kaga mutane suna roƙon maza baka san waɗanda mazan za su kasancewa ba ko ka nemi mata baka san yadda matan za su kasancewa ba domin waɗansu wuraren matan ake bukata yanzu kun kama kasashen laraba sun fi su haifi ƴaƴa mata saboda sadaki yana da tsada a wajen su amma in namiji na ka haifa ki dan ka jawo matsala domin sai ka fitar da kuɗin sadaki waɗansu wurare kuma an fi su a haifi maza shi yasa yanzu misali kamar kasar India za ku ga idan aka ɗauki ciki in sun ka gama ce kawai sai su zubar da cikin amma in sun namiji ne sai su bar shi shi yasa mazan sai suka yi wato yawa suka bar matan wadda ita ce kasa kamar yadda masana suke faɗa cewa nan kaɗai ne ake samun inda maza sun fi wata yawa a duniya a lissafin da dai aka sani shi yasa ma mata su suke kiran maza sadaki a gabascin duniya irin ƙasar su India da kuma ƙasar Myanmar ko ƙasar Burma yanzu ana kiranta Burma bayan Myanmar ba kafirai sun kwace ƙasa sun canza mata suna da abin da ya kama da haka to wannan kenan amma a duniya mata sun fi maza yawa kenan an ce kuma ba za a namiji a auri mace daya to kenan sauran matan ya za a yi da su musamman kasashen musulmai in ba zina za su yi ba ko kuma turawa su yada namiji ya armi namiji mace ta aure mace yawan kuma al'umma yana sa ba za a iya yakar ta ba kun ga kasar China ta yi yawa ba yadda za a yi da ita kasar Najeriya a Afirka ita ce fawa ta yi yawa ba yadda za a yi da ita yawan mutane in akwai ilimi akwai aiki shi ke sawa a ci gaba shi yasa turawa suke son su yada kasashen musulmi a daina yawa saboda su yanzu ba sa yawan haihuwa domin su can ɗa guda ɗaukar ɗaune shi kasashen su ko ɗa biyu sun ishe ka mu kuma afirka za ka iske mutumin da bai da kuma yana da ɗa arba'in kawai su je su yi aiki sannan a turai sai ka sai kaddara ka sai makanka kaddara domin sai ka ɗauki assurance ko inshora ka sai ma matar ka kaddara abinda zai faru ka sai ma motar ka kaddara ka sai ma gidan ka kaddara in kana da ɗiya ka sai musu kaddara sannan abincin da za su ci dole sai mai kyau da kaza da kaza da kaza to afirka duk ba asiri in kana da ɗan arba'in ko sittin babu wanda za ka sai ma kaddara cewa sai ka biya inshora in kaddara ta sami su ga abin da za a yi shi yasa sai rayuwar mutum yi sauki shi yasa ba muna iya samun ƴaƴa su ba samun ƴaƴa sannan suna ganin arzikin da ke cikin kasashen mu namu ne amma su suke amfana da shi in muka yawa kinan zamu zamanto kinan mu muke amfano da arzikin kinan sai dole su yada cewa ya kamata a matse mu a hana mu na mu ci amfanin arzikin mu kuma a hana mu na a samu na cewa mu daina yawan haihuwa saboda su suna samun matsala suna ta tsufa sannan kuma yanzu liwadi da ma ɗigo yayi yawa kasashen su da za a bar su da wannan ɗan shekara talatin kaga mu muna haihuwa muna samun ƴaƴa su ko namiji na auren namiji mace na auren mace ana ta mutuwa ƙarshe ture za ta zamanto ƙasa ce wadda ta ƙare ma waɗannan ɗabi'o'in su rage sun hallakar da su shi yasa suke ta yada irin wannan kuma mutane ba su gane ba idan muka yi yawa to arzikinmu ya zan namu idan muka yi yawa irin cana za mu iya yin aiki idan muka samu ilimi ko da muna da yawa za mu iya kare kasashenmu kuma za mu ci gaba su ko wannan abbasa su tunda sun zo a mulkin mallaka sun kashe na kashewa sun kwashi saura sun kai su can da ƙarfi da yaji yanzu mutanen amerika yanzu kaso fiye da goma na 'yan amerika duka bakake ne asalinsu daga ina aka ɗauke su daga afirka sun je sun yi musu aiki sun kashe na kashewa sun ɗauki sauran sun kashe sun gina musu kasashen su kuma yanzu afirka ta fara farfadowa ya za su kirkiro ɗansu sababbin ayyuka a kirkiro yaki a kirkiro yan ta'adda a kirkiro abin nan yan tawaye a kirkiro magungunan da za su kashewa a kirkiro abinci a sakko guba a kirkiro cewa ya kamata a rage haihuwa duk dai a samu dai kan afirka ta yawa su ci gaba da tsatsa arzikin yan afirka kuma su ci gabatar da yan afirka wannan tunanin ya kamata masanan mu su yi hattara su tsaya su bincika su gani me yasa ake yawan faɗa irin waɗannan abubuwa da haka yana da kyau kuma littattafan su da dama sun faɗa gashi nan suna faɗa ma a cikin yanzu wuraren da suke karantarwa a jami'o'i kuma suna rubuta littattafai cewa sai sun rage mu sai sun kashe mu gashi nan suna faɗa a cikin littattafan su su yi makamai su mayar da mu baya kuma sun ɗauki cewa sai sun aikata wannan su kirkiro wani virus su ɗauki kirkiro wata annoba gashi nan suna faɗa amma yan bokon mu da kuma mutanen mu waɗansu waɗanda ba su fahimci inda aka sama gaba ba wani lokaci suna cewa ai tura wannan gaskiya suke yi gaskiya suke yi tun lokacin mulkin mallaka har yanzu ba gode alkhairi nasu ba sharrin su yafi alkhairin su yawa kisa gashi nan ana yi mutum nawa suka kashe lokacin da Afirka tana da yawa da waɗannan mutanen suna nan suna haihuwa suna gine-gine da Afirka ta ci gaba mutum nawa sun ka hallaka nawa sun ka sace suka kai can suka yi musu aiki sannan har yanzu arzikin sun ki barin yan Afirka su amfana da arzikin su sannan kuma suna cewa a daina yin yawa saboda yan an kai yawan za a ci gaba China sun yi mata mulkin mallaka ta sulbuci saboda ta yi yawa kuma ta yi ilimi kuma tana aiki india sun yi mata mulkin mallaka ta sulɓuce tana da yawa tana aiki tana da ilimin duniya pakistan sun yi mata mulkin mallaka tana da ilimi yanzu ta yi yawa ba sa iya mallaka ta to amma yanzu wa suke nema shine wato kasashen afirka da larabawa su kaɗai ne suka musu saura inda akwai arziki su kuma su ake son idan suka yi yawa irin na china da india kasashen larabawa da na afirka suka yi ilimi kenan yanzu su sai dai su zo afirka su yi aiki a biya su ba wai su je ba su mai da dan afirka ba wansu kuma su sace arzikin shi su kai can kuma ya je can kuma ya yi musu bauta wannan ne ba sa su kuma in kare na yawo kura na yawo wata rana an haɗu to wannan shine game da abin da ya shafi wannan sai mas'ala ta karshe da zamu kara karkashin wannan aya shine cewa akwai wani istinbati da an kai karkashin wannan aya na cewa mutane kala hudu ne ta fuskar wato haihuwa akwai wanda Allah zai bashi ƴaƴa maza mata zalla kamar yadda ce ya habu liman yasha'u inasan akwai wanda Allah zai bashi ƴaƴa maza zalla wa ya habu liman yasha'u dhukur akwai wanda Allah zai bashi ƴaƴa maza da mata aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa akwai wanda kuma ba zai haihu ba wa yaj'alu man yasha'u aqima to wannan sune guda hudu a cikin in ka diba a cikin manhajul istinbaq wani littafi da aka yi masters a jami'at Malik Saud a kasar Saudiya sai suka yi inkari sun nuna cewa kamar a cikin tafsiri na Ibn Atiyya wato an kawo cewa babu khunsa mushkilu in an ce khunsa mushkilu shine mutumin da yana da al'auran namiji da mace to shi irin wannan akwai khunsa akwai khunsa mushkilu shi mushkilu wanda yana da al'auran namiji da mace kuma dukkan su suna fitar da wato abubuwan da ke fita daidai wa daida to sai ya zama to khunsa mushkilu ya rikitas kenan wajen gado malamai suka ce to ba yadda za a yi sai dai a rabin na namiji za a bashi da rabin na mace kenan sai a kasa 75 cikin 100 cikin rabon shi sai a bashi domin shi al'aura biyu gare shi in an bashi rabon mace kaga an tauye shi tun da shi da al'auran namiji in an bashi rabon namiji to kuma zai zama to al'aura biyu gare shi ita ko can ta mace za a yi ita suka ce to yanzu abin da za a yi a raba sai a bashi rabin na namiji tun da yana da al'auran namiji kuma na mace sai a bashi kina sai zama to ko ina an dan ciro an bashi shi ake kira khunsa mushkilu in ya zama to ko ina wato fitsarin yana fita ko abin nan amma in ya zama to cikin al'auran namiji ne abin yake fita fitsarin sa masalan to shikenan matsayin namiji yake idan baya fita wancan wurin ko ko in ya zama to yana fita a wuri biyu amma wurin namiji ya fi fita sai a dauki wancan na namijin kenan in kuma wurin mace ne al'aura ta mace ya fi fita ko ko can kadai ne yake fita sai zama to an dauke shi mace amma in dai yana fita daidai wadai da sai zaman tuhun sa mushkilu kuma can da ba a san maganin wannan matsala ba saboda babu ilimin tiyata amma yanzu turawa da suka yi sa'uwa suka yi bincike kwarai da gaske za ku iske ana dubawa ina ne yafi karfi al'aura ɗaya sai a cire ta amma he a sa ya wani nama shi kenan sai zaman to namiji ko mace amma wannan a shari'a ana iya ganin cewa tun da larura ce ana iya haka amma wajen wasu malamai suka ce ana iya hankalta masu siffar shi an ga yana da gashi da gemu sai a ɗauki wajen namiji in kuma an ga alamun yana da gashi irin na mata ne da wato asadi kenan nono sai ya taso irin na mace sai a ɗauki shi matsayin budurwa suka ce za a aiki da wannan akwai dai bincike kwarai da gaske akan matsaloli na likitanci na zamani musamman babban malami a kasar saudiya muhammadu muhtar shankiti yana da doktora da ya rubuta aljirahatu tibbiya da sauran bincike-bincike da ake yi akan likitanci sai dai wannan bai halatta ba ba in mutum yana namiji zalla ko mace zalla sai a cire wata al'aura dora mishi wata dan yanzu turawa suna yin irin wannan akwai wata ƴar kwallo ta kasar Najeriya tana namiji tana mace amma ta ga tana da ƙarfi sai ta je aka yi mata tiyata aka cire al'auran mace aka dora mata ta namiji aka bata wannan hormone da ake sha sai jikinta kuma irin na maza kamar wani kuma dan kasar America da ake bada labarin sa dan mai kuɗi ya tashi yana namiji ya ce a cire al'aurarsa ta namiji a sanya masa ta mata sannan an ka bashi hormone ya koma kamar mace gashin sai kuma irin na mata ya ce ya ɗanɗana wancan bangaren amma wancan bangaren abu bai taɓa ɗanɗana ba da haka ya kamata a maida shi shi ma ya ɗanɗana to irin wannan kafirci ne dama shi ɗan ya ce zai ambaci zai umarci mutane su canza halitta Allah wala amurannahum fala yughayyirun khalqallah to almuhimmu dai sai sun kace mutane kawai hudu ake samu ba a samun kun samu mushkilu ko namiji ko mace ko kaza ko kaza ma'ana ko wanda zai haifi maza ko wanda ba zai haihuwa sun kace to kun sa Allah bai faɗi shi ba haka babu shi sai malamai suka ce a'a wanga istiqra'i da sun kai sunan shi istiqra'un naqis istiqra'i ne tauyayye domin shi kun sa mushkil ko mutai babu nasi akan haka to ai gashi yanzu mun gani da idon mu Allah ya nuna mana waɗansu suna da al'aura biyu kenan wannan ya nuna akwai su kenan wanga istiqra'in sai zaman to akwai kuskure cikin sa shi yasa istinbati in ya saba ma abinda ana ganin shi gashi Allah ya halicce shi sai a ce wannan istinbati ne wanda yake mai rauni mai so ya koma cikin wannan risala da ni bayani zai ga abinda wato malamai sun kai bayani wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 983 malam yace fa in qila idan aka ci eh mas'ala ta 983 kafin mu je wannan mas'ala akwai wata mas'ala anan wanda mun ketare ta a aya ta 45 domin ita ce ma kamata mu fara da ita kafin ma mu karanta wannan mas'ala ta 982 amma sai muka manta domin ita ce aya ta 45 ita ko ga aya ta 49 ce kina ya kamata a fara da aya ta 45 sannan zuwa da tara domin ta 45 tana cikin littafin dafu ihamil tirab amma tun da mun manta yanzu sai mu karanta ta sannan sai mu je gaba a mas'ala ta 160 a cikin littafin dafu ihamil tirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa tarahum zaka gane su su kafirai yu'raduna alaiha ana bijiro da su a gitto su akan wuta Allah kai mu da tsari khashi'ina suna kaskantattu an gane ko ko suna masu kankan da kai suna soke kai mina zulli saboda kaskanci yanzuruna suna kallo min tarfin daga ido kallo kenan khafiyin wanda yake khafiyin boyayye kamar abin da malam Bahaushe ke cewa sata gani al-aya aya ta 45 suratul shura malam yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu ala anna al-kuffara yawm al-qiyama tana nuna cewa kafirai na tashi al-qiyama yanzuruna suna kallo bi uyunin da ido khafiyatin waɗanda suke wato kamar khafiya boyayi da'ifatin masu rauni da'ifatin nazari wato kallon su yana da rauni wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya kuma ta zo yutawahhamu minha za a zata daga fahimtar wannan ayar abinda za a fahimta gare ta khilafu zalika sabanin wannan وهي قوله تعالى ita fadar Allah subhanahu wataala fakashafna anka ghita'aka Allah ce makafiri kenan mun yaye maka ganinka fa basaruka al-yawma yau ganinka hadidun mai kaifina ma'ana kana gani zar suratu qaf ayata 22 malam yace to wal jawabu amsa huwa ma dhakar ma dhakarahu sahibul itqan shine abinda mai itqan fi ulumil qur'ani ya fada kenan imam suyuti min anna al-murad abinda ake nufi bi hiddatil basari da kaifin gani al-ilmu ilimi wa kuwatul ma'rifati da karfin sani kenan nan an ce ganin shi ba ana nufin gani na ido ba gani na zuciya qala qutrub wani malami da ake cewa qutrub yace fa basaruka yace ai ilmuka iliminka ake nufi wa ma'rifatuka wa ma'rifatuka da saninka biha game da kiyama qauyatun yau ta tsayi tun da kiyama ta tsayi ko makaho kake ai dole zaka gani domin zaka ji balbalin bala'in da yake faruwa min qaulihim to an dauko wannan magana ne inji shi malam qutrub daga fadar su basura bi kaza ya hankalci kaza ai alima ya san shi walaysa almuradu ru'yatal aini ba ana nufin ba basira ta gani ta ido qala alfarisiyu farisiyu yace shi ma wani malami ne wa yadullu ala zalika abinda yake nuna wannan qawluhu fadar Allah fakashafna anka ghita'aka mun yaye maka rufi to shi kai an ce an yaye maka rufi ma'ana abinda zuciyarka ta kasance bata sani ba wa qala ba'd ulama malam yace sashen malamai sun kace mai taqiqin wannan littafi yace in ka diba huwa qaulul imam ahmad bin hanbal ka diba nan ba ta biyar kenan fi radd al jahamiyya fa basaruka al yawma hadid ganin ka yau mai kaifi ne ai tudriku bihi kana gani ma amita anhu abinda kan makamta gare shi fi darid dunya a gidan duniya domin sun ce zato ne suka yi kiyama tana yiwa ta tsayu ko lokacin suna cewa wa kiyama ba ta tsayuwa suna shakka malam yace to waya dullu li hadha abinda ke nuna wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana absarna suna cewa Allah mun gani wa sami'na mun ji farji'na Allah kamar yadda kenan sun ce sun gani da idonsu wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ra'al mujrimuna nara mujrimai sun ga wuta yan wuta kenan kafirai sun gane ta garin da garin fa dhannu annahum muwaqi'uha sai suka tabbatar da cewa za su fada nan zato ba ana nufin zato na ba dan sun riga sun ga wuta sun tabbatar da fada za su yi cikin ta nan zato ba ana nufin zanna ba zato wa qawluhu ta'ala wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala asmi' bihim kai mamakin jin kafirai wa absir kuma kai mamakin ganin su yawma ya'tuna na ranar da su zo muna lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin sai da su adh-dhalumai al-yawma wannan rana fi dhalalin suna cikin bata mubin wanda take bayyananna kinan sai zaman to suna cikin bata bayyana a can duniya ma cikin bata suke nan ma suna cikin bata ko kuma al-yawm a nan duniya suna cikin bata to kuma kiyama ma za su tashi ne cikin bata malin yace to wa dilalatul qur'ani abinda qur'ani yake nunawa ala hadhal wajhi al-akhir akan wannan magana ta ƙarshe zahiratun ta bayyana malam yace to fala allahu tana yiwa huwa al-arjahu shi an mafi rinjayi wa in iktasar sahibul itqan ala al-awwal duk da yake mai al-itqan fi ulum al-qur'an shi ya tsaya akan magana ta farko yana nufin abinda ake nufi wato fa basar wato fa basaruka ana nufin wato ganinka wato na zuciya ake nufi da shi an gane ko ma'ana ba gani ba na ido waɗansu kuma sun tafi a'a ana nufin ganin ka dai abin da ka kasance baka gani ba a can duniya koko kana ganin bai yiwa ka gan shi to yau gashi kana ganin shi garin da garin malam yace to wannan amsa ta biyu ya tafi tafiya wato a kanta to wannan shi ne abin da wato malam ya kawo to amma abin da zamu iya karawa a nan dukkan su babu matsala idon mu ba sa ganin abin da a kiyama zuciyar mu ba ta ganin hakikanin abin da a kiyama sai dai wanda ya imani ya yarda yana iya hasashe yayi kiyasin abin da ya gani na duniya in an ce wuta ka dibi ta duniya ka san kai kiyasin ta akan ta lahira da yake baka ta lahira ba to amma nan kace fa basaruka ana iya daukar ganin ka hadid wato na farko yanzuruna min tarfin khafiyin a ina ne suke soke kansu domin ita kiyama matsayi matsayi ta an gane ko wato Allah subhanahu wataala ya nuna cewa za su fiddo ganin su wani lokaci inna ma yu'akhiruhum al-yawmin tashkhasu fihi al-absar akwai lokacin da in sun kaga wani abu sai idon su su fito akwai lokacin da in an zo za a gabatar da hisabi ana musu tambayoyi sai su soke idon su yanzu min tarfin khafi sai zaman to wurin ya bambanta wato kiyama hali hali na akwai inda za su kalla idon su su fito baro baro akwai inda kuma za su soke kansu ana zancen hisabi Allah kai muna tsari to sai da zaman to kenan inda an ka ce ganin su yana da karfi daban wani wuri ne a wani lokaci a wani wuri kuma sai a ce ganin su baya abin nan kenan kafin sai ka bambanta halayen ta nan ne zaka hada wato ma'anar waɗannan ayoyi wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 983 malam yace fa in qila idan an ka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li basharin ba zai yiwa ba ga wani mutum an yi kallimahu Allah Allah ya masa magana illa wahayan sai ta fuskar wahayi aw min wara'i hijabin ko kuma sai ta fuskar wato ta bayan shamaki an gane ko aw yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha ko ya turo manzo ya masa wahayi ko kuma a wata qira'a aw yursilu sai ayi malamun damma waccan kuma aw yursila aw yursilu rasulan fa yuhi bi idnihi ma yasha imamu nafi haka karanta an gane ko aw yursilu rasulan fayuhi sauran sun karanta au yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha kadiba kenan yursilu kenan sai zamanto wato kamar an yi ataf ne wa huwa yursilu fayuhi waccan kuma au yursila sai zamanto an yukallimahu Allah sai ayi atafi akan sa kadiba kaga tawjihin waɗannan qira'at kin to wannan aya dai suratul shura aya ta 51 malam yace kaifa yuqalu ya za a ce inna Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kallama Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam magana lailatul mi'raj ranar da an kai mi'raji da shi muwajahatan bighairi hijabin yayi masa magana wato an ce muwajahatan kenan kai tsaye bighairi hijabin ba tare da shamaki ba wala wasitatin ba tare da wasita ba wato tsakankani kenan ko ta fuskar mala'iki mai taƙiƙin wani littafi in ka diba inda an kawo lailatul mi'raj lailatul mi'raj ya kawo number 1 yace zalika la yakhlu min niza'in kenan wannan akwai sabani min niza'in akwai sabani was sawabu ma warada nurun anna arahu kenan abinda a tabbatacce shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nurun Allah haske ne anna arahu ta ya gangare shi to idan muka duba wannan ta'aliki da malam yayi sai mu ce akwai nau'i na wato kamar rashin samun daidai a wurin domin mi domin shi malam yana zancen Allah ya yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shi kuma yana magana ne kan mas'alar cewa shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai ga Allah ba wannan ita ce mas'alar da an kai sabani kuma zance mafi inganci bai ga Allah ba amma dai har magana da Allah ai yana iya magana da Allah tun da Jibrilu ya tsaya har shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a gaba inda Jibrilu bai iya zuwa to magana daban kallo daban shi nan mallan yana magana ne kan zancen magana shi ko yana maganar zancen kallo akwai sabani kenan sai da mutu ta'alikin da malin yayi wato sai ai hattara malam yace to waqad khassa Allah ta'ala hakika Allah ya kebance taklimahu maganar salil bashari ga mutum fi tariqil wahyi ta fuskar wahayi wa huwa ilham shine masa ilhami ya tusanya masa kamar da aka ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kama kallama umma Musa kamar yadda mahaifiyar annabi Musa magana wal isma'a min wara'i hijabin koko yaji yadda shi ta fuskar shamaki kama kallama Musa alaihi salam kamar yadda annabi Musa magana wa irsalar rasuli koko wato ta fuskar turo manzo kama kallama al'anbiya kamar yadda annabawa magana bi wasu ta jibril alaihi salam ta fuskar jibrilu domin shi jibrilu manzo ne daga cikin mala'iku Allahu ya stafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas wa kama kallama al'umama kamar yadda Allah ya mama al'ummomi magana bi wasu ta rusuli ta fuskar manzanni malin yace to kunna zamu ce qila abinda ake nufi al-muradu bil wahyi al-awwali abinda ake nufi da wahayi na farko huna anan abinda ake nufi da wahayi na farko huna anan al-isharatu ishara wa minhum qawluhum abinda ake nufi da shi da wa minhum yana daga cikin irin wannan ma'ana qawluhum fadan larabawa kenan wahayul aini ya anka ce wahayin ijiya shine ijiya ta maka ishara wa wahayul hajibi da wahayi na al-hajib shine gira kenan irin wato gashin gashin gira kenan ai isharatuhuma ana nufin ai maka nuni da su wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin wannan kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda an kace zakariya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya kaga fa auha ilaihim ila mu yayi musu ishara ko da hannu ko da ido amma ba ana nufin ba yayi musu magana ko yayi musu wahayi malam yace to fa taklimuhu li muhammadin sallallahu alaihi wasallam maganar da an kace Allah ya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatul mi'raj ranin mi'raji kana muwajahatan bil ishara kinan ta fuskar ishara ce an kai masa alamomi wannan kuma ba wani dalili a kansa ai an ce an yi magana da shi ai an yi magana da shi da an ce wa ma kana libasharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin to ai akwai hijabi tsakanin manzo da sallallahu don ya ce hijabuhu nur kuma yace nurun anna arahu ba yana nufin haske bane a akwai haske wanda ashamaki to kinan da haka dan yayi magana da shi a lailatul mi'raj babu wani matsala a cikin wannan kuma inda yace hijabuhu nur a wata riwaya yace hijabuhu nar babu matsala shabakin shi haske ne shabakin shi wuta ne hasken yana dauke da zafi kamar wuta shi kinan magana ta daga ta kare me kake bukata mai son kadatar da hadisi to kinan sai zaman to babu wata matsala akwai hijabi tsakanin shi da Allah kuma Allah ya magana da shi don haka nan babu wata matsala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 984 malam yace fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma kunta tadri mal kitabu wal iman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana magana da shi yana ke cewa wato mun yi maka wahayi kenan na al'amarin mu ba kasance ba ka san alkitabu shine alqur'ani kenan walal iman ko ko imani ba ka san wato hanya ta musulunci ba suratu shura aya ta 52 fa kaifa yace kaifa kana la ya'lamu iman yaya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san imani ba qabla an yuha ilayhi kafin ayi masa wahayi wal imanu shi ko imani huwa tasdiqu shine gaskatawa bi wujudi sani'i ga wanda yayi halitta an gane ko wa tauhidihi da kuma kadaita shi in ka diba bi wujudi sani' mai wannan littafi mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo nan batu in ka diba ya ce ismu sani'i suna na na as-sani' itlaquhu ala Allah azza wa jalla a yi itlaqin shiga Allah lam arahu fi ayatin ban ganshi a cikin wata aya ba wala hadithin ko hadisi fi ma alimtu a iya sani na kaga iya ladabi na ilimi iya sanin ka don ba duk abin da ka sani bane shine ilimi to anan abin da kamata mu fahimta bi wujudi sani'i su sunaye na Allah in babil ikhbar ne to ana iya kawo suna amma ba suna ne an ka sanya ma Allah ba hadha min babil ikhbar amma in babin sanya suna ne ko sifa to nan ne ake cewa tauqifiya ne ina fata an fahimce ni malam yace to wal anbiya wa alaihimu salatu wassalam su annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare su alaihimu ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim kulluhum kanu mu'minina billahi dukkan su sun yi imani da Allah qabla an yuha ilaihim kafin ay musu wahayi bi adillati uqulihim ta fuskar shiryar hankalin su da dalilan da suke tare da hankulan su sun san akwai Allah malin yace to kulna zamu ce almuradu bil imani abinda ake nufi da imani anan huna shara'i'ul iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shari'o'i na imani ba wa ahkamihi da hukumce hukumcen imani kas salati kamar sallah was sawmu da azumi wa nahwi ma daunin su kenan tunda bai san su ba sai gaba sai aka ya san ma'ana dai imaninsa ya tabbatar da akwai ubangiji ba yana kan shirka ba tunda bai yi shirka ba to amma kuma sanin yadda shari'a ta fassara waɗannan abubuwa bai sani ba wakila waɗansu sun kace almuradu bihi abinda ake nufi da al-iman da an kace ma kunta tadri mal kitabu wal iman al-kalimatu allati biha da'watul iman kalimar da akwai kiran imani da ita da ita ake tabbatar da kiran imani wa tauhidi da tauhidi wa hiya la ilaha illa Allah ita ce kalima ta la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinan wannan kalimar bai santa ba ana kiranta la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah tunda ko da ma'anar ya wannan ma'anar tana cikin zuciyarsa amma shi bai san shi manzon Allah ne balle ya dauke ga kalmar shahada har yayi da awa zuwa gare ta malam yace to wal iman bi hadha tafsir kenan imani da wagga fassara in mun yi ta inna ma alimahu ya san wannan ne bil wahayi da Allah ya masa wahayi kama alimal kitab kamar da san kitab shine alqur'ani tunda bai san alqur'ani ba sai Allah ya san da shi alqur'ani rahma ce ta Allah wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik malam yace wa huwa alqur'anu shine alqur'ani littafin da bai sani ba la bil aqli ba ta fuska hankali ya san wannan ba ya tabbatar da akwai Allah a hankalce amma kuma bai wani dalili wanda an kaba shi da shari'a sai da ya samu kuma dalilai na shari'a sai ya kara da waɗanda yake da su bai san littafi ba sai da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi shi yasa da ya ce wa wajraka dallan fahada ya same ka kana akan bata ba yana nufin ina kana akan shirka ba a'a baka san dalilai na shari'a ba sai sanar da kai zuwa gare su kaka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bace kamar yadda kuma kalma ta bata baka san hakikanin al'amari ba kamar yadda ƴan uwa Annabi Yusuf sun kace inna abana lafi dalalin mubin babanmu yana cikin bata bayyananna ba suna nufin yana akan shirka ba suna nufin yana akan rashin sanin hakikanin al'amari yadda ya dace a tafiyar da al'amari shi yasa kuma Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin to wannan shi ne abin da ake nufi ya kasance marabkani daga wato bai san alqur'ani ba da kuma sanin shari'a ta fuskar wato wahayi shi yasa sai Allah ya masa wahayi irin haka zaka fahimta waɗannan soshi kakka je ka danganta shirka zuwa ga annabawan Allah da kuma kafirci ka zama to ka saki hanya kamar yadda inda Allah ce fala takunanna minal jahilin ka kasance daga cikin jahilai ba ana nufin shi jahili bane wasu na nufin kada kai fushi ko kuma kada kasance wanda sun ka jahilci wato hukumce hukumce waɗanda ba a sanar da su ba waɗanda dama ya jahilci su sai da an ka sanar da shi ta fuskar shari'a wannan shine abin da ake son a ci yan uwa musulmi nan muka kawo ƙarshen wato suratu shura kenan a cikin waɗanda tattafai guda biyu kuma insha Allah ta'ala lokaci ya mun halinsa nan za mu dakata sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ya zama tole ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh